أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسدة الباقية لا زال إلا الأولى راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحسن المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني على سني السالم الفاشي ورضي الله تعالى عن دوس الأزواج قطب الأقراب فريد الداري على الإطلاقي حاتم العثمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفاهي وملاذي وأبيبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والحج والأمانة واللطف والتوفيق والرشد والهداية جاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهتر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت إتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه jiya muna karatu zaman 175 yau za mu yi zaman 176 muna magana akan hukuncin irda'i na shayarwa wato shin mata sharifiya dole ne sai ta shayar da ɗanta kamar yadda a cikin mazhaba wasu ka ce a inda sharifiya ce ba dole ta shayar da ɗanta ba musamman saboda adatu baladin da suka ɗauke shi shehu jani ce a babu wata mata zan ɗauka kanta wanda ba za ta shayar da ɗanta ba wannan wajibi ne wajibi ne tunda ubangiji ya ce ta sha da ita da mijinta su da su ɗauki hukuncin shayarwa ma'ana uwa tana da shayar da ɗa tana ƙarƙashin hauzinsa bi ma'ana tana ƙarƙashin shi mijinta ne shayar da ita dole ne shi kuma ciyar da ita dole ne a wajensa sannan lura da tarbiyyar yaran nata ne sannan mai ɗin da yaron zai shafa na kan mijin da suturan da za a yi wa yaron na kan mijin wannan kowane akwai haƙƙinsa wanda ubangiji ya ce ga dalilin da za a yi haka to tunda ubangiji ya kawo dalili kuwa to dole ne a tafi akan ka'idan Allah tunda Allah ya kawo shi a tasniya ne bai kawo shi a mufradi ba eh wal walidatu yurdun awladihunna eh wal walidatu to wannan akan ka'ida da Allah ya kawo kenan yurdunna awladihinna haulaini kamilaini to wannan dole tunda Allah ya faɗi haka shauja ne ta to dole yana kan kowa sai to ga dalili kuma idan mata ta zamo cewa ba ta ƙarƙashin miji tunda ba ta ƙarƙashin miji to yaya ce da ɗan zai zamo dole a kanta ta ba dole ba ne a kanta amma kuma dole ne a kan uba ya ciyar da ɗan ya ciyar da ɗan in ta ga dama ta nema a biya ta saboda ubangiji ya kawo ayoyi guda biyu na ciyarwa ɗaya a cikin suratul baqara ɗaya kuma a talak wacce to na talak ya nuna cewa za ta dole ne ta shayar wancan kuma ya nuna dole ne ba dole ba ne sai an biya ya ce to wancan in ba ta ƙarƙashin miji kenan amma wannan tana ƙarƙashin miji walau kanat asiyatun ko da ta ta saba to dole ce wanya yana hannun shi uba domin saɓanta da ta yi wato na kuskuren da ta yi tsakaninta da mijinta to ba zai taɓa ciyar da yaron ba kuma wannan ya warware dai abubuwa masu yawa to muna tafiya sai ya kawai ce to ga hanyar da za a gane wannan hukuncin yana kai na ciyarwar dole ya ce to akwai nazari akwai katsa'i to mun shiga mun yi magana akan nazari a duba a ga illolin da yake faruwa sannan za mu shiga mun shiga na kadai wanda nusus ne ya tabbatar da cewa dole ne ta shayar faqad bana laka fi ma qarrarna wujubu ridaati ya bayyana gare ka cikin abin da muka tabbatar shine wajibin shayarwa wa tarbiyyati da tarbiyya alal ummi yana kan uwa ne wa annal qawlu bis suqudiha alal mar'ati sharifa a ce ya fadi in mata ta yar gidan masu daraja ce ba za ta ba za ta ba za ta shayar ba yace wa hadha batilun batili ne hukuncin babu shi la ilirtikabahu bai halatta a dauke shi ba balle a hau wa idan annal ladhi ma za alai amal al-islami aikin da ya wuce na musulunci fi da ni il amsari wal buldani fil badiyati wal amsari a aikin da ya wuce akan musulunci cikin dukkan zamanai da garuruka ƙauye da birni ko anna kullul wali yastar da waladaha shine abin da ya wuce kenan wanda ya zo shauja ne uwa tana shayar da ɗanta ne bila mahashatin minhu wala mushahatin fi dalika fi asrihi tun daga zamanin manzon Allah babu wanda aka kore daga ciki babu kuma wanda aka aka aka aka dakatar wa ba da har bayan manzon Allah ila halin majarra har zuwa wannan zamani lam yakun bainal ummati niza'un babu wani jayayya fi wujubi rida'ati ala al-ummahati lil awladihin allawati kunna fi isma abaihim babu wani sabani wanda za a yi jayayya ce ba uwa ce za ta shayar da ‘ya'yayanta ba ma dama tana ƙarƙashin mijinta shine uban yaran. Walam yi jafi da ne da Islam ba a samu cikin dukkan ƙasar musulunci ba wa fi kulle asarin kowane zamani ƙaunatul liƙabin au muftin wani alƙali a ce yayi wannan hukuncin ko wani mufti yayi wannan hukuncin bisu kudin rida a ta ummi a ce a'a ba dole ba ne uwa ta shayar wannan nassi ne sarihan babu shi babu wannan wama ba ala wujubin ridati saboda haka hukuncin da ya taso tun daga zamanin manzon Allah ya zama wajibi ne kenan wujubin rida'a amalin musulmi na fi asari aikin musulmai kenan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi jami'il asari dukkan zamanai ba da hu bayan sa ila halin majarra har yau da muke ciki to fa bana laka me ya tabbata gare ka shine anna tilkal qawlata wannan magana allati fiha suqutul wujubi lirida'ati ala almar'ati sharifa wannan magana da ake cewa mata in tana da daraja ba dole bane ta shayar da danta yace mahadul kazib tsantsan ƙarya ne alkad wa zur ƙarya ne da ƙage wanda aka yi bayyanatul butlani wanda kuma ba shi da asali li muhalifati li qawlihi li qawlihi azza wa jalla saboda ya saba da fadin ubangiji ya daukaka ya buwaya wa sunnati nabihi da sunnar sayyidina maulana rasulullahi wa hiya min aqawil al mazurati yana daga cikin maganganu ne na ƙarya zuran kenan allati dakalat fi kutub al fiqh dukilat fi kutub al fiqh wanda aka shigar da shi cikin littafin fiqh wa hashitu biha wabi nazair ya kutubul furu ina tsoron irin wannan da nazair irin wa'annan littafan na cikin furu'u wa hiya masailun kasiratun akwai gefuffukan su wanda aka kawo mas'aloli masu yawa wanda ba gaskiya bane aka zuba shau dan ya ci taurin kawo da kadan irin wa'annan abubuwan da aka kawo su an zuzuba su a cikin fikihu duk gaba ke daya la mahalla lahu min al-i'rab amma an kawo su an zuba su ya ce wayya masailun kasiratun min ha hazihi sai ga shi nan wannan kenan wannan ha qatalu sulusul islahi sulusaini jawazan wai da aka ce in wani rikici ya faru in mutane suna kashi uku to za a iya kashe kashi uku ne an samu wani rikici to za a iya kashe ɗaya saboda biyu su tsira ya ce babu wannan a cikin musulunci wamin ha ibatar waɗai zauji fi dubar zaujatiha kaman wanda suka ce mutum zai iya neman mata irin neman mutanen ludu in dai matarsa ce an halatta masa shi ma babu shi wamin ha nikahul mutu'a ce shi ma nikahul mutu'a irin auren da shi a suke yi shi ma babu shi wamin ha a ziyarar su fi jami'in nisoti ala arba'in shi ne mutum wanda suke cewa ban ki ma tsaba lakum minan nisa'i masana wasu lasa wa ruba'a zaka iya auren mata biyu masana sulasa ruba'a mata tara kenan saboda qur'ani ya faɗa haka yace wannan duk da baki ɗaya babu shi rashin fahimta ne wa min hata hadilu sha'n al-hanziri akwai wanda suka ce a kitsan alhanzir ya halatta ma a tahari milani amma laman kuma haramun eh ya ce duk wannan babu wannan ya ibahatu fa'ali ahlul kitab alladhina zaba'ihim almaitatu haka nan akwai wanda suka ce ko da kiristoci sun kashe dabba suka yi in suka yi tunda Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum so ya halatta ku ci yace babu shi idan qabihuha tatani in suka yi a cikin abincinsu wannan na ibatun nabizil muskan haka wadan suka ce an halatta nabizi giya ne wanda yake bugarwa shi ma babu shi wannan na shafa shuf'atul jari akwai la shuf'atu kaman makwabta su sayi gida ko kuna cikin gida a sayar da gidan shufa dai akhdhu bi shufa'ati eh wannan ha mas'alatul urus fi ayyam al-usbu'iha al-awwali akwai wanda suka ce saboda larabawa suka yi aure suna dan karabaki mai kam ina irin adon nan da yanzu yan mata mu suke yi wanda suka yi ba sa sallah yau a to kwalliyar nan to shi ma ana yin sa a kasan larabawa in aka yi aure sai a sa turare mai tsada to wannan turaren mai tsadan da ake sa sai a ce to ko da janaba a jikinta ba sai ta yi wanka ba saboda kar ta yi asarar dukiyar da ta sa yanzu ka ga wayannan yaran su ma in suka yi wannan fitan na dodon dodon bango to gabaki dai su ma ba sa sallah a rana saboda wai kar su wanke kuɗin su to da gara kar su wanke kuɗin su ne so su haɗu da Allah daidai eh kaga wannan duk wa'annan barna ne babu shi a cikin addini إذا كان العطر في رأسها كثيرا جدا إلا أكون نفسها لم أكنت وأنا لا تتسل باتا وانكا وتمسو على رأسها فقط سيدي تيشافا وكتا وانتي قدنتا تلقسل من الجلابة وانكا جنبابا دون قسل رأسها حوفا من فساد العدري وكتا بارتا تلارا لكونه إضاعة المال وإذا ويدوك تابعت تايبنا ya ci iskanci ta yi ɓannan abin da Allah ya ba ta ta bin abin da Allah ya ɗora ta kai la ya ilu dubai halatta ba wa kula hadil masail wayannan matsaloli wa shi bai ha zahiratul butlani dukkan sun ka kalle su kawai zaka san cewa barna ne da shehu sudani wa inna tiba al aqawi wayanda suke bin wayannan zantuka min nas man nas alaiha dalal wanda nassin ta bata ne la jaza li sahiri illa na duk wanda yazo da irin wannan sakamakon sauta ne saboda barna ne a cikin addini walau la hawfa li iqalati al mumilla ba da ina tsoron kan in kawo wa'annan abun yayi tsawo ba kuma za a samu kosawa da sardan na kasira min masaili mahshuwatin da na koro kawo muku irin wa'annan abubuwan zan ci ciro muku irin wa'annan abubuwan da yawa fi kutub al-fiqh zahira wanda cikin littafin fiqh ne kuma zahiratul ifsali daga ganin sa kai ka san ba gaskiya bane liman lahu basiratun min ma'ani al-kitab was sunnati ga wanda yake da basira cikin gane ma'anan qur'ani da sunnan annabi wa ma hawajan nas ila alimin aw ulama yattabi'una lahum kutub al-fiqh mamaki yanda mutane ya kamata su bukatu zuwa ga malamai ko alimin malami ko malamai ya tabi wani lahumul kutubul fiqi wanda za su dinga bin littafin fiqi yan kuhunaha suna tauqihin sa mimma hashiyat bihi min albatin saboda kawar da mutane daga cikin banna ya kamata wannan shine dalilin da zaka ga wani lokaci za a buga littafi a cire waɗansu abubuwa tanqih suna kiransa da me kuma na ta hakiki eh wannan shine a fitar da abu a tabbatar da shi abin da aka gaba shi bane a kawar to wanda malamin da yaje zai yi wannan aikin shi ma in bai iya in bayin sa bai kai ba shi ma yana ciro wani abu eh mai kyau ne amma shi ma bai level din fahimtar sa bai kai ya kai wannan wurin shi ma zai cire shi in ya shafa ya ji ba zai iya kawo shi a cikin sunna ko qur'ani na hadisin manzo Allah ba da hakiki kenan Allah ce na mu ya sa wani ya yi ta hakikin wani littafi sai a dube shi a ga waye shi me madansa ilimi yawa me karfin me kusurinsa ko ba'insa a cikin bahasi ana gane karfin bahasin mutum to da wannan ake amfani da shi waɗansu abubuwan su tafi daidai wannan da shi ake amfani Allah ba mu nasara ƙara sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya hamilu hadha diwa ko yuhmalu hadha din min kulli halfin aduli ya hamil na udul udulu ba ya hamilu hadha din wanda ya kamata ya dauki wannan addini min kulli halfin udulu adalan cikin ku su ya kamata ya dauki wannan addini in wannan ya zamo generation generation to generation to kama abin da ake bukata kenan halfa ya zamo a hasanu halifin ya zamo zai iya daukan abin da aka bashi kar ya zamo ba zai iya daukan abin da aka bashi ba ya zamo haka yanfauna anhu tahrifa dalina ka gani shi na bayan wanda ya dauka to zai dinga kore ta juyawan abbalina wanda suka bata wa tawilin jahilin da tawilin jahilai wacce halin mubdina duk wanda suka kawo abin da bai da kyau a cire shi eh a kawar wani ya ce kaza wani ya ce kaza kazan da ya kawo a ina ya samu eh kazan da ya kawo a ina ya samu abin da aka lura kaga mai mai muktasar halil daga farkon littafin har karshen sa maganar sa wuce guda uku bana shi da kansa bai da maganar sa duk maganar malamai ne wai haka ne kaga wannan buni buni alin sabuni tafsirin nan da yi mai sunan na safawa da wahabiyawa suka sashi a gaba su zainun su suka yi ta maganganu a kai sai ya koma sai masu tashi shubhat ya mayar musu da martani sai ce daga farkon tafsirin zuwa ƙarshen tafsirin ba maganar shi ko ɗaya. Ce kuma duk abin da suka soka sai kawo ya ce ga wanda ya fara faɗa cikin tafsirin su gagun da na samu. Wannan ga wanda na samu, wannan ga da na samu, wannan ga da na samu, wannan ga da na samu, haka ya sauka har ƙasa. Eh, wannan, dan kasan sun sa safawa saboda wai ya karfafa maganar sufanci to su kuma duk lamarin su in dai akwai maganar sufanci a ciki to kawo komin kyan karatun sunan shi haramu eh in aka ce me laifin malami ya ce sufi shike na kawai ka gama laifi in ka zama sufi su a wajen wahabiyawa wannan haka aka gine su akai akan har kuma aka tafi da su Allah ya kiyaye wannan na ka'idatun wahidatun anha akwai muna da ka'ida guda daya tunabni jami'al usul wanda za mu yi bina'in dukkan usul a kai annahu la hukuma illa lillahi wa rasuli shine babu wani hukunci sai daga Allah ko manzon Allah duk wani hukunci daga nan yake fita wala ibratun fi hukumin ba a lura da wani hukunci illa bi qaulillahi wa qaulir rasuli sai in an ce Allah ya ce magana manzon Allah ya ce wani a ƙawilil ulama'a maganganun malamai kullu ha ba tsilatun shaututa ne duka barna ne illa ma kana mustanidan li qaulin lahi a qaulin rasulillahi babu wani abin da zai fito da shi nashi na kansa domin haskensa da zai yi itlai a kai ya dace to ya dace da maganar annabi Muhammad ko ya dace da maganar Allah wa kullu qaulin lil alimi duk wani magana na malami la mustanad lahu wanda bai kafa dalili da shi min alqur'ani a cikin alqur'ani ba wala min min qaulir rasulullahi ko daga magana fa huwa batilun barnani barnani wa kullu qawlatin lil alim duk wani magana na malami jat muhalifatu lis sarih alqur'ani in in malamin yazo da abin da ya saba da nassin qur'ani almuhkam wanda ake hukunci wa lis sarih qaulir rasulullahi da maganar manzon Allah fa haramun fatawa in aka bada fatawa da shi haramun ne biha wa in dakhala dukhilat fi kutub al-fiqh ko da an shiga da cikin littafin fiqh لأن الفتاوى بالقول المخالف للنص القرآني domin duk wani fatawar da zaka bayar wanda zai saba da nassin alqur'ani aw hadisun ko hadisi kufurun sarihun kafirci ne a fili ma al ilmi kuma ana sanar da shi قال الله عز وجل ubangiji ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna duk wanda yayi hukunci ba da hukuncin da Allah ya ce ayi ba fa ulaika humul kafiruna ya zama kafiri wa qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahadas fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa raddu duk wanda yayi wani abu ya farar da waɗansu abubuwan da ba daga wajen mu abin ya zo ba an mayar masa da kayansa la yukubar kenan wal qawl bi sukut din rida'ati ala al mar'ati sharifa ayi magana akan cewa haka ne go haka ne ba wal qawl bi sukut din rida'a ala al mar'ati sharifa maganan da aka yi aka ce matar da take da ɗaukaka ba za ta shayar da ɗanta ba muhalifu lissarihil qur'an ya saba da nassin alqur'ani shari'i wal walidatu yurdana auladihunna muhkamatun aya ce muhkama aya mukami aya mukami a cikin alqur'ani 500 ne hadisi mukami a cikin hadisi manzo Allah 500 ne da aya da ayan ƙur'ani da hadisin manzo Allah guda dubu ɗaya su ne muku kamar duk wani maganan da za a yi a duniya wannan guda dubun ne in dai amru na hayi yi bari yi bari yi bari to da ƙur'ani da hadisi guda dubu ne malamai sun kawo wasu sun ce ya wuce dubu to ko ya wuce dubu sauran za su shiga cikin wa'annan ne amma ummahatuhum wayannan din ne azaimu eh haka abubuwan suke wallahu alam wa man lam yahkum ma anzalallahu duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar fa ulaika mul kafiruna wa tilkal qawlatu wannan magana muhdathatun wato bid'a ce lam tastanid lil kitabin was sunnah ba ta ba a iya kafa dalili ita a Qur'ani ko hadisi wallahi min amrin lahi ko ba daga al'amarin Allah bane fa ya raddun amru mutumin da ya faɗa ne hadisin rasul saboda maganar manzon Allah man ahadas fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li abi hurairah wannan hadisi ban taba ganin shi ba wallahi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzon Allah li abi hurairah in aratta Allah tuqif ala sirat tarfata aini ya aba hirra aba huraira idan kana son kar a tsayar da kai akan sirati ko da kaman kiftawan ido fala tuhaddisanna fi dinillahi hadasan bi ra'ika kar ka yi magana a cikin addinin Allah da ra'ayinka eh in kana son kar ka tsaya ko da kaman kiftawan ido akan sirati ka wuce fat to kar ka yi magana a cikin addinin Allah da ra'ayinka. Wamtisal amrul Qur'an ka bi horon alqur'ani wattiba amrihi ka bi al'amarin sa wa nahyihi da haninsa wa sunnati sallallahu alaihi wasallam shine sunna annabi Muhammadu wa qasilat Aisha radiyallahu anha an tambayi sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata rahama kaifa kana hulqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya ɗabi'ar annabi ta take faƙala sai ta ce kana hulukuhul qur'anu qur'ani shine ɗabi'an annabi saboda haka kana hulukuhul qur'anu sun ce man yuridu an yara qur'anan yamshi ala saraf yanzur ila al-mustafa duk wanda yake son ga qur'ani yana tafiya a bayan ƙasa to ya kalli annabi muhammadu ya tamiru bi amrihi yana horo da horonsa wayan habi nahaihi yana hani da haninsa ne saboda duk abin da ka ga annabi ya yi ƙur'ani ne duk abin da ka ga annabi ya haƙi ƙur'ani ne wa yi su arafa annahu sallallahu alaihi wasallama ta inda za ka sani annahu sallallahu alaihi wasallama zalla kana sunnatu mutari'atu ahkamil qur'an sunnansa tana bin hukuncin alqur'ani ne wajaba ya wajaba atba'ahu mabiyansa fi hadhihi almas'alati a wannan mas'ala su ma su bi abin da manzo Allah ya yi wa wajaba ya waje ba rafa tilka da kaulat mutum ya kawar da dukkan wannan zantuka arrazila wanda yake da illa allati ya suqutu rida'a shine a ce wata mata ba za ta iya shayar da yatta ba saboda alal sharifa alal marati sharifa saboda daukakanta li'annaha bid'atun bid'a ne muhalifatun liqaulillahi sallallahu alaihi wasallam muhalifatun liqaulillahi saboda sabawa da maganar Allah wa sunnatu rasulihi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace hayral hadai hadi Muhammad shari'a ta mafi alheri shine kabi annabi Muhammadu wa sharrul umuri muhdathataha mafi sharrin lamari shine wanda aka kage wa kullu muhdathatin bid'atun duk abin da aka kago shi bid'a ne wa kullu bid'atin dalalatun dukkan bid'a bata ne wa kullu dalalatun wa sahibu fin nari dukkan bata kuma ma abucin da yake aikata ta yana cikin wuta Allah ya kiyaye al hadis wa man a'rada an qawli Allah azza wa jalla duk wanda ya kau da kai ga faɗin ubangiji filin hukumin cikin hukunci fa kada hakama bi hukumin jahiliyyati yayi hukunci da hukuncin zamanin jahiliya qala Allah ta'ala ubangiji kuma yana cewa a fa hukumar jahiliyyati yabgun abinda kuke so kenan abinda jahilai suka hukunta ku doro akai shine manufar ku wa kad warada su'al intaha wannan abin da shehu da ni amsa kenan wa kad warada su'al ala sayidina wannan tambayoyi sun zo shehu mu shehu tijani wa nasuhu ga amsan da ya bayar ma taqulul ulama menene malamai suke faɗa ahlun nazar wal basirati masu nazari masu nazaru wato keke da keke masu basira wa kamalul ma'rifati wanda suke da cike da sanin ilimi bin rusumin shar'i da irin abin da ilimin shari'a ya aka rubuta shi wa makasidi da kuma manufa fi zaujihi zatil ismati cikin mata wadda ta kasance tana karkashin mijinta sahihatu shar wanda ingancin auren ya yiwu da zauji hafi baladin amma a cikin gari ne la hakimin biha wanda ba hakimi a cikin a garin amma auren ya yi daidai yadda shari'a take farad min zauji a shi ta gudu ta bar mijinta bigairar dararin ba wai mijin yana cutar da ita ba yujibu kiraraha ila dari ahaliha ko ya wajabta gudunta zuwa gidan mijinta wa talaba zauji anin ahliha radda zaujati ila darihi sai mijin kuma ya ce a dawo masa da matarsa famana uha minhu zulman sai suka hana ta dawowa saboda zalunci hasula hakimun yansifu minha a garin kuma babu mai hukunci da zai ce a dawo da ita dole sai kowa ya sa ido kenan ko falan ma ka suran niza baina zawjati wa aliha lokacin da aka samu jayayya tsakanin matar da mijin wa zawjil mazkura da iyalanta kai wa zawjil mazkura da matar da mijin da ake ambato wanda ya aure ta kama jama'atu min ahli tilka alqaryati niza jayayya mata da ƴan uwanta miji ana sa'insa har abin ya zamo zai zamo katulwar makatulu. Eh, an tambaye shi wasu ne. Sai mutanen garin min arzikin alƙareci daga wannan garin wa auka wutsara ka ala tilkar zaujati sai suka ce kai an saki matan kawai sake uku. Misali, da gairi izin zauja shi kuma mijin ba shi ce alsaka ba, an sakan masa ne. Mutamidina fi nazarihin sun dogara ne a cikin tunaninsu ala wujubi sulhi wai dan sulhu ne wa talaqu dafa lil mushajarati al mufidati lil qitali in damat su kuma sun yi haka ne a kashe auren wai dan kar wannan mushajarar ta kai a zo a fara kisa na a tsakani na kiyayya a laraba fa duk su iya wannan eh domin su ba sa son rai eh ba sa son rai ne sun ce har ba su su ai doki ne ya shiga gonan wani ya takamar kwan tattabara da ya fasa kwan tattabara ya shiga gona na ya fasa mun kwan tattabara da ya ja kiriya kawai sai kashe na dokin ya rama su ma suka suka ta haka kawai sai da aka shekara arba'in ana yaki akan kwan tattabara su aka da sare su ba su to abubuwan su yana shan babban da kuma ko a yanzu in ka samu masu kiwon rakumai in da ku yi mu'amala da su za a gansu kamar an fita daga cikin wata al'umma ne an koma wata al'umma saboda anya suna yarda da abin da ya zo musu kawai cikin zuciyarsu shi ne gaskiya irin ɗabi'an rakumin irin ɗabi'a su ga riko ga zuciyan bala'i ga rashin haƙuri to ka kuwa in ba hakuri ba fa hangen nesa ai za ita mutuwa to irin wayannan to wayannan watakila a kadarta su musa su kamar haka kuma ba hakan bane dai an yi kusan hakan in dama wa zauji da'imal ibayati an yarda da dalika tsala shi miji sam shi bai da sa kimar matarsa ba kuma ba da ayyanin hazan niza bayan an yi kwanaki a cikin wannan jayayyan wata razar zauji almaskura ma a halin mar'at almaskura an saki mata shi miji ba shi ya saka ba amma mutanen gari ne suka zo suka saka kuma sun saki wannan matar wai dan suna tsoron mushajaran kar ya kai ga yaki sai kuma Allah ya zo ya haɗu tsakanin yadin matar da shi mijin kuma sai aka yi sulhu to da aka yi sulhu samamar jul annika kenan ko wa rudat ilayhi zawjatu li dari sai aka dawo masa da matarsa gidansa kuwa ya ta kido adamu talaki ha shi da ma ya ce shi bai ya saki ta ba bal inna ma rajat ilayhi biduna talaqin matarsa ne ta dawo kawai yadda take daidai babu wani saki a kanta ligauni lam yarda da talaqil jama'a saboda bai yarda da sakin da aka yi na jama'an ba wa halal mar'ati su kuma mutanen matan ya ta kirin anna harujat ilayhi idar talaqi ai sun dawo da ita ne bayan saki eh wa hum mutamiduna suna itimadi bihi da wannan suna bada muddatin bayan lokaci harabat aidan ila dari zawjiha sai ila dari dari ahadiha sai ta koma gidan yan uwanta bigairi dararin min zauji ba tare da mijin ya sake wani cutanta ba mutaqidatun hiya tana itikadi hiya wa alaha annaha la isbatun alaiha li zawji almazkura suka ce ta to ai yanzu ma ta dawo ai wannan ma saki ai dama akwai saki akan ta saboda haka babu hannun miji akan ta lissalatu talaqil jama'ati fi zanihim saboda sun ce ai mutane sun taba masaki saboda haka za'anihim tunaninsu sakin yayu suma ba da ayyanin bayan wani kwanaki tara zazzawjil maskura sai kuma aka sake yin sulhu min aliha daga wannan iyalin wa rudduha ila dari suka dawo da shi suka dawo da ita gidansa fa bakkat bidari zawjiha sai ta zauna a gidan mijinta muddatun aidan ta sake yin waɗansu lokaci sun maharabat uku kenan ila dare ahala ta sake komawa gidan mijinta da gairar darar min zauji mijin kuma bai sake cutanta ba mutaqidatun su kuma itikadin su aidan ma ahaliha da ita da mutu annaha la ismatu li zauji alaiha ba ba igiyan miji a kanta kaga biyu kenan ko li talaq li sihatu talaqil jama'ati fi da'ni a wancan dai magana intaha su'al tambayin da aka yi wa shehu tijjani kenan fa ja ba sai na radiyallahu ta'ala anhu sai shehu tijjani ya ce to ku ji ni bi ma na sau ilam ku sani anna hadha su'al wannan tambayar da kuka yi mutawin ala salas fusulin ya tafi ne akan fasali guda uku hijratu talaqi jama'ati al-mazkura shin sakin da jama'an nan kuka faɗa suka yi wannan sakin akwai ingancinsa wa adam siyati ko kuma bai da inganci al-fasl sani na biyu fi jawaz tatliq al-marati min zawji hadi ghayr yardahu shin ya halatta mutum a sakan masa matarsa ba tare da ya yarda ba idza kana baqa'u fi ismatihi idan tana hannunsa yiwa di ila al-qital wal qatl wanda zai iya jawowa abin da yasa aka masa sakin ana ganin za a iya yin yaki a yi kashe-kashe ta hakikan wa adama jawazi da tabbatarwa da rashin tabbatarwa da rashin halattuwansa alfasul salis na uku fi kalami ala raddi zawjati li zawjiha shin magana ne akan a mayar da mata wa mijinta ba da ibqa'i talaqil mazkura bayan an man sakin dole thumma hurubiha mutadda li talaqi sannan ta sake fita ta gudu tana itibari da wannan sakin al'awal na farko famal jawabu an al'awali tambayan farko ana isbatu zauji ala zaujatihi ash-shar'iyya wato kiyayuwan miji akan matarsa ta shari'a la tanhalu illa bi mautin zauji aw talaqihi sarihan ba ta fita daga ƙarƙashin ismansa sai dai in mutuwa ko kuma saki ko kinaya ko kuma tatliqil hakim ko kuma sakin hakimi ya mutu ne ya sake ta ne hakimi ne ya sake ta ko kinaya ne sakin ya samu wannan sakin kinaya dama akwai sarihi akwai kinaya a saki ba wawal qadi aw sultan shar'i shi hakimi shine alkali ko kuma sarki na shari'a bi shurutihi shi kuma akwai sharaɗin da addini ya sa masa min ko iddarari as-saqil aw al-hafifi wanda zai duba ya ga abin da zai sa ya yi sakin akwai cuta a cikin zaman ko mai girma ko kaɗan wanda kaɗan ɗin in aka yi zajari ba za a iya gyara shi ba za a iya yin haka adda'imu min zaujin wanda shi ko mijin ne ake ganin shi shi lagayaru ba wajenta ba yawa ba wajenta ba in ita ce mai cutarwan shi zai ya ɗauka dama a rajali ƙawamuna amma idan mijin ne zai cutar da ita to dole alƙali zai iya hukunci ba za a ce ai yadda take cutarsa dole a raba auren ba ba haka ba ne amma yadda yake cutanta dole ne a raba aure kaji shari'a kuma eh wa ma siwa hadil umuru in ba wa'annan abubuwan ba la tanhal bi al isbatu zawji an zawjati shar'an ba a cire isman miji akan matarsa fa idza urifa hadha idan aka san haka fa talaqul jima'atu batilun da yake na sakin mata a sakin jama'a su haru su kan maka mata to bai yiwu ba la yaftarci ilai shar'an shari'a ba ya kallon wannan gurin sai fa wa yasa su to neman sulu an ce an ce shi ba ce ba hannun su yake ba duk wayannan babobin ana toshewa ne dan a toshe fitina in aka bar shi a buɗe wani yana busan iska matan ka tana wucewa hanya ya ce ya sakan maka ita wallahi Allah eh kuma ita ba za a ce ya yan saka eh to kaga tun daga baya ai manzo Allah ya hani eh dai talaqul iglaq wanda shine waqiya da ya faru akan Malik bin Anas ai saboda shi aniril Madina yana son ya auri matan ne aka tilasta mijin ya saka sai kuma ka kira maliku zai ba da fatawa a gaban mutane saboda a san abin ya halatta shi kuma yace bai halatta ba aka ce dan yace bai halatta ba yace a ai an tilasta shi aka kama shi aka yi ta zane shi wai dole sai ya amsa shi kuma yace ba zai amsa ba a gani to wanda fama yake da dan shari'a a hannunsa kenan la'anna kullu man talaqa zawjatan duk wanda ya gairu duk wanda ya saki matan wani bi gairi izini zawjiha ba nufin ne aike shi fa huwa fuduli magana banza ce wa talaqul fuduli shi kuma sake na fuduli ka bai'ihi mawqufun ala ijazatin man bi yadihi al-isma kaman ko ka bai'ihi kaman sayar da kayansa ne wanda aka yi tauƙifi akan halattar da haka ne ala ijazati ko akan akan halattar da man biye dil ismat wanda yake da hannu akai inna ija inna in ajazahu saha shi in yi mai abin ya tsayar masa ya ce na yarda ya yi wa illa in bai yarda kuma bai yi ba eh akwai saki na wawa akwai saki na iyaye wannan babin yana da faɗi akwai lokacin da ba zai saki uba ya ce bai yadda ba da zai saki uba ya ce bai yadda ba kuma sakin bai yi ba saboda duk hankalin sa bai kai uban shi ba bai kai uban shi ba saboda haka ana akwai wannan amma sai an tafi a ilimi da nisa tukuna ake gane shi ba a fito da irin wannan saboda karin wawaye su duk abubuwan da zai kawo wani shubaha to addini yana kawar da shi saboda a zauna lafiya wani in ya gane ai ba abin da ya dame shi ya dinga bugawa kenan in ajazahu saha wai labudila akwai sakin wawa to ana daukan wannan wanda na faɗa da wawa idan mutum yana da wani gishu-gishu haka a sha ruwan tsuntsaye haka to in ya saki mata ba sakin a hannunsa ana mara auren ne to kuwa saki matan wani safiyun kawai auren ba zai saku ba ko da ya saki ɗari ne babu auren saboda iyayen ne su za su yi sakin su za su lura da abubuwan gaba ke daya to wannan a wannan bangaren ake faccewa da na wancan na iyaye eh a ce don hankalin ka ci abar kai babanka ba eh saboda haka ba za ba in uban ya ce ba bai sakin bai yi ba shikenan amma akwai sakin da kuma idan mutum yayi yayi idan yayi aka yi sakin shi wanda aka saka masa sai ya ce eh ya yarda da sakin shikenan ya tabbata to shine wannan ka bai ihi mawqufan ala ijazatin man bi yadi al-isma yawa shi wanda yake in yace a na yarda sakin dama abin da nake so kenan to ya tabbata yayi ijazan su kenan ya tabbatar da shi amma in yace bai yarda ba shi kenan butlani malai yakun mutallaka li zawjatin ghairi hakiman matukan ba hakimi ne na shari'a ba bisar darajin yana zauji shi ma inda cutarwa daga mijin ya dihu ta ɗaliƙar zaujaci ya halatta ya tabbatar da sakin matar minu bigari ikhtiyarihi ba tare da zaɓinsa ba akwai ɓangaren da zaka saki mata a gaban hakimi in an ce ka saki mata sai ka nuna fushi sai ka ce ka sake ta saki biyu saki ɗaya kamata ka yi eh saki ɗaya kamata ka yi sai ka yi hauka sai ka ci ka sake ta suke biyu sai alƙalin ya ce na cika maka uku ya yi tun da ba ka da hankali ba bari a ƙara saka gobe ma za ka ƙara saboda shi saki ana neman a yi ladabi ne wa mutane duk saki shi yasa in aka yi saki uku to ladabin da ake wa mutum babu wani ladabi shine abin da ake bukata a ce hatta tanki hazaujan gairahu hatta tankiha zaujan gairahu sai ta auri wani miji daban sannan mijin kuma sai ya kwanta da ita saboda namiji baya son a kwanta da matansa to a kwanta da matansa ya sani gobe ko zai kara shine hikimar shari'a eh shine eh ai duk ba a tafiyar da abin wai a banza a kai ne ake kai ba ka da hakuri ka cika zuciya ko to shikenan ka cika zuciya to abinda ba ka son kai ma za a maka shine duk fa shari'a kaf gaba ki daya mutum take son ta mai da shi mutum duk shari'a abinda duk kaji ake ta tsalle a shari'a to kai ne ake son a dawo da kai ka zama mutum sosai to shine ake yi eh Allah ka taimake mu na'am bigar itiyarihi ba tare da zaɓinsa ba fattalakul hakimu shi in hakimi ya saki sahihun ya inganta da ijma'il umma duk malamai sun tafi akan haka wa amma shi wal hakimu in ba hakimi ba fala sabi lahu ila tadliqi zawjatil ghairi bi ghairi izni ba shi da dalilin sakan matan wani ba tare da izinin mutumin ba fa hina izin saboda haka talaqul jama'ati wato mutane su haɗu su saki matarka lan yusarifin mahallan ba abin da ya dace korarre ne izlai su fi martabatul hakimi allazi lahu nazar ba shine hakimin garin ba ba shine sarkin garin wanda shari'a ta sa shi ba haka ne ko wala ne kun zawju wala ne kun zawju a jaza talaqi kuma ba mijin ne yace eh sakin da aka yi na tabbatar ba kaga in ya tabbatar masa yayi fa zahara ibtalu talaqi al-jama'ati shar'an saboda haka maganan jama'a sadu saki mata shar'an ya kore li bayani annahum fuduliyin duk wannan zancen banza ne fala hukum fi talaqi babu hukunci a cikin saki wannan sakin dai kenan wa ma jawabu an fasl sani jawabi daga fasali na biyu wa huwa jawabu tatliq al mar'at min zawjiha li hakimin shine mata ya halatta tatliq al mar'at min zawjiha li hakimin hakimi ya saki matar mutum bigai dararin min zauji ba tare da cutarwa daga mijin ba lakin sai dai baqa'uha wanzuwanta fi ismatihi yufda ila alqatali wato isman zaman auren a karkashin sa zai jawo a yi kisa shi hakimin ne ga haka ba yadda jama'an can suka gani ba shi hakimin ne gani haka wa adamin jawazi da cewa ba zai yi ba wallahu muwaffiqul sawabi to ga abin da Allah amin Allah shine mai datarwa in aka yi wannan to shi jawazu tataliqil mar'ati min zawji ali hakim bi ghayr dararin min zawjin lakin baqa'uha fi ismati yufda ila al-qatli wal qitali wa adami jawazihi bai halatta kuma ai wannan yakin ba sai ce ya saka alƙalin yayi kaga hukuncin da wayancan suka dauka a hannu in a hannun hakimi ne yayi astaghfirullah kan ce hakimi wanda ya fahimci addini ba garari ba ba mutumin da zai sayi mulki da kuɗi kawai ya yi tunanin in ya yi abin a ana neman fahimtar addinin tukuna saboda in ba haka ba an ce wani alkali ne ya zo rabon gado na fulani ya yi haka in ya rike gidan sai ya ce wannan a yanan da shi na masu gado shi ma iman nan da shi nashi haka in ya raba ya bada nan sai bada nashi in ya raba ya bada nan ya bada nashi haka ya gama rabon gado kuma ya ce kar wani ya magana kuma ya tafi da kayansa so kaga irin wannan wani hukunci zai yi wanda Allah da ya karba shi kansa a rushe yake balle kuma ya bada wani hukunci shi alƙalanci idan kai ai da yawa ba an aka koma shari'a musulunci sai ka ga yawancin alƙalan ma aksari hukuncinsu barna ne saboda kaga idan alƙali ya sa ya yanke maka hukuncin kisa ba komai amma fa da sharadi yana cin rashawa in yana cin rashawa an fitar da shi daga alƙalancin a wajen Allah a bakin mutane ne yake alƙalin amma a wajen Allah an cire shi saboda haka in yayi wa wani hukuncin kisa to shi ya kashe mutumin amma idan ya kiyaye dokokin da Allah ya ɗora masa idan ya yi hukunci Allah ne ya yi yanayin bala'in kenan in ya yi hukunci Allah ne ya yi in ya kashe ka in ya tafi lahira ma gut za a samar ba za ta amma idan ya saba ka'idan aka aka masa hala'u aka cire saboda ka'idan da ya aka ɗora shi akan abun ya saba wa Allah to to sunan garin nan dai anguwan nan ya buga ya buga to akwai abubuwa na shari'a da yawa wanda dan mutum an baka dama to sai an ga kuma kai ka kiyaye abin da Allah yake nufi da kai in baka kiyaye abin da Allah yake nufi da kai ba to kuma shi ma an faɗi Allah kiyaye mu ilam ka sani anna khawfa luqi al-qatl tsoro da ake ji na abkuwan kisa walƙitali da yaƙi ala dawamil isbatin zauji shar'i saboda mutum mata tana ƙarƙashin mijinta na shari'a ala zaujati la yujibu tadliqan zaujatil mazkura min zawjiha bai halatta a saki mata saboda wannan ba wannan wani abu ne daban min zawjiha malan ya taran bi dararin min zauji sai dai in abun cutuwar ta haɗu da cutu cutuwan mijin ne yake cutan wanda wannan ne zai kawo a yi katilwar makatolin. Yadi hutta daliki na da hukumin hakimi, to a nan an halattar da hakimin ya yi hukunci lagairu, amma kamar na baya ka gai jawab tatlikin maratin min zauji halil hakimi bigairi dararin min zaujin bigairi dararin nan ya ce a illa bi darari minar zauji ka gani kuma wannan darar minar zaujin ya katarinu ya gwamutsu da rikicin wannan cutan da mijin yake mata shine ya gwamutsu da rikicin wanda rikicin zai kai a kai da kisa to za a iya kashe auren amma in haka ne mujarradinsa mujarradin rikicin daban to rikicinsu daban wannan mijin kuma bai cutar ba kar a kashe auren aure yana nan wannan rikici kuma ya kunnu ne ko da ba auren ko da ba wannan auren to wani abu ba zai faru ba ko wani abu ya faru za a ce wani sababi ne daban kuma da Allah idan mutum ya dubi wannan dan Allah an san auren da ake yi wannan fa wani abu ne aka ɗauka kaɗan kawai ake magana kai to yanzu wanda mutane aka ɗauki aure kawai a sha ruwan tsuntsaye? Ra'ayi, tunani kawai, an buga auren ma yanzu an mai da shi ya koma jekana yika? Wanda kuma asalin abin da ake nufi da kiyaye aure, imaratu dare ne. Suwaye ake son a duniya su zauna mutanen kirki, da auren ne fa. saboda haka suwaye ake so su koma aljanna da auren ne to yanzu sai ya zama auren ga baki ɗaya mai da shi walawala kawai aure ne za a yi shi akan wani sharaɗi ya sha bamban wai kana da wai za ka auri mata ka auri mata matar kana tare da ita amma ana tunanin cewa saboda ba ka da kuɗi ranar da aka ga dama sai dai kawai a gaya wa matar ka ce masu oga suna iya kawai sun yi tafiya kuma ba halin ka yi magana wai saboda ubanta mai sukuni ne ya fi ƙarfin Allah ba shari'a a ciki wannan ai akwai gyara gyaran dai ba zai yi ba amma shi kuma Allah ina rabbaka labil mirsadi eh duk wanda ya shiga kakani kai duk iskancin sa wajen Allah yake komowa eh to in kuwa har ka yarda zaka dawo wajen shi kana neman ya sa ma hannu to ya kamata kai ma ku zauna ku gane juna da kai da shi eh in har ka yarda in ta rikice ka dawo wajen shi to ya kamata kai ma ka kiyaye abin da yake nufi Allah ce nake mu a likaunin irin hilalin ismatin zauji bigar etiyari a ce an rabu da mata ta fito daga cikin karkashin wuyayin mijinta bigar etiyari ba tare da zaɓin sa ga gari zarare ba tare da wani cutarwa da ke ba illa haufin ta'addi ila likitar sai dai ana tsoron za a yaki an zauje tihi daga matarsa la mahalla lahu fi rusumin shar'i babu wani abu ba wanda ya kawo wannan hukuncin wai dan kunna kuna rikici da matarka yan uwan matanka za su yi fada da in ka ga kai ne ka ga abin yayi maka muni kace amma a zo a ce an kashe auren haka wai saboda gudun wannan to babu shi a cikin shari'a babu shi eh la kitaban wala sunnatan babu a cikin Qur'ani ko sunna annabi wala fi kutubul furu'i ko kuma littafin fiqhu fa in kala qa'ilun idan mai tambaya ce to inna safaka dima'u min azamil fasadi fil ardi ai zubar da jini yana daga cikin manyan barna a bayan ƙasa wa min azamil darurati shar'i yana daga cikin abin da shari'a take ki wanda yake cutarwa haisu la hukuman bi yarfa'uhu la hakimin yarfa'uhu to ai babu wani hakimin da zai iya dauke wannan in ba haka ba wa iqa'u talaqi karahan ala zawji dafa li sumaki dima su kuma sun kashe kashe auren da aka yi tilasti to an yi ne dan kar a zubar da jinin ko amrun ahaffu min safaki dima'i yace to ai wannan shine mafi sauki daga zubar da jinin wartikabul ahaffu darraini aula to a dauki mafi ɗaya daga ciki shi yafi ahaffu darraini kenan ko قلنا sai shau da ne ce to bari mu baka amsa inna hadha an-nazar batilun in wannan nazarin kai to shi ma barna ne wa bayanuhu bayanin sa anna talaqa shi saki talaqul ikrahi saki ne na tilasti fi shar'i a cikin shari'a batilun shi kuma barna ne la yalzamu bai lazanta ba ne ma sabata annabi sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah ya ce annahu qala la talaqu fil iklaqi babu saki cikin tilasti shi kuma me zaka ce saboda aka nazarin ka zama nazarin banza tun daga nasi wal ijrahu wal ijrahu qala fa in qala al mu'arid in wani ya sake fitowa yace in in inna talaq al hakim bi daraj bi ghairi izn al zawj ikrahan to ai in hakan ne to ai shi ma hakimin idan ya ga cutarwa ko ba izinin miji in yayi sake to ai shi ma ya tilasta mijin ne ce wa talaqul ikrahi kuma gashi nan sakke na tilasi batilun batili ne fa kaifa sa talaqul hakim bi darari to ya za a yi dan hakimi in ya ce ya ga illa a ciki a ce an yi saki kullu shauda ne ce to bari mu sake ga maka inna talaqul hakim bi darari mutba'un li amri Allah ai shi horan shi hakimi idan ya ga akwai cutarwa to ai wannan ya bi shari'an Allah ne abin da ake nufi dai mutum ya zama ya bi shari'an Allah qala Allahu azza wa jalla ubangiji ya ce at-talaqu marratayn fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihun bi ihsan to tunda kaga tasrihun bi ihsan ai gurin ne waye ya shiga ciki hakimu ne tunda ya shiga ashe ya bi umarnin Allah ne ba yin kansa bane kowane abu ana son a ga kana da nasba da nassi ba da ra'ayinka ba me ya dogaranka وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء إلى قوله ولا تم ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا كاغني وهذا وإن كان في مسألة رجعة ko da yake wannan ana yin hukunci ne akan raja'iyya inda kamalul iddati wanda in iddanta ya cika mudaratun bi zawjati min zawjiha wanda zai cutar tsakanin ma'aurata fa huwa mutanawil jami'a wujuhil imsaki bid darari duk ana juya shi ne a tafiyan fuskokin kamawa da cutarwa wa qala subhanahu wata'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'ashara da su da abin da aka sani kamar halafa amrullah shine ma'rufin ne ai kamar halafa amrullah duk wanda ya saba wa amarin Allah subhanahu wa adara bi zawjati ya cutar da matarsa talaqaha talaqa al hakim alaihi karhan hakim ya sake ta tilas walaysa min suwarin الطلاق بإكراه وانا باي daga cikin hanyar saki na tilasci eh لأن الطلاق بالإكراه badalin domin ka saki mata akan بالإكراه da tilasci badilin barna ne idza lam yakun min al-hakimi in dai bai kasance daga wajen hakimi an darar min al-zawji daga cuta daga mijin ba wa ayran idza talaqat al-maratu min zawjiha bi ghairi ikhtiyarihi idan mutum ya saki mata min zawjiha aka saki mata min zaujiha daga mijinta da gair itiyari ba shi ya ce ba duna dararin ba tare da cutarwa laika ha min zaujiha wanda mijinta ne ya riskar da abin ba balle ajala hausa da katali saboda ana tsoron na a yi kisa wani kitali ko za a yi yaƙi wa dafa li fasadin bi ma ko kuma an yi haka ne dan a tunkuɗe fituna fa inna farjuha la illu wa tawha bi gairi zawjiha idan ka sake ta wani aure ta bai auren bai yiwu ba dan bata halattu ga mutumin ba allazi tulikat minhu wanda aka saka masa idza tazawwajat ba'da zalika idan ta yi aure bayan wannan sakin sakin da aurenta saboda haka idan wani ya zo kwanta da ita zina kai kowane kwanciya zina ne kuma al'amru yarju ila al-fa'il al-awwal lana bakiya fi isbat al-awwal domin tana kan matan mutumin farko ne wala sabil jahaminu saboda haka babu hanya bayya muhassanatun bi isbat ka gani tasiri ne tana nan matar wani ne aka daura wa wani aure wallahu ta'ala harraman nikahu da muhassanatu min an-nisa'i kuma Allah ya haramta qala subhanahu wa ta'ala ba'da an zikra al-muharramati nikahi adifan alaiha bi tahrimi ai ubangiji da ya ambata mata wanda suka yi muharramai a yayi adafi da tahrimi na'am okay wal muhassanatu min an-nisa'i muhassanai daga cikin mata fa in qala al-mu'aridu idan mai wani ya ce shi dai har yanzu yana gani akwai kofa inna halai sai muhassanatun yace a ita babu tasiri akan ta bal inna ma talaqna haufan min ruqul liqatl wal qitali ai an sake ta ne saboda tsoron kisa ko kar yaki fa iya munhallatul ismata ita mutu daga cikin wancan isma namijin kulna sai mu ce masa kar qaddamna alwujuh allati tanhalu biha al-ismatu ai mun ga maka hanyar da ake fitarwa tun farko walaysa tahajil mas'alatu wannan mas'alan ba ta daga ciki wa kar qaddamna mun gabatar Allah wujuda li hadhihi al-mas'alati fi shar'i asalan babu shi a cikin shari'a wala qa'ilun biha min al-a'immati babu wani malami da ya faɗa ka fa talaqu li ajliha batil in aka yi saki kawai barna ne an gane shehu tijani Allah ya kara mana sansa za mu shiga fasali na uku in Allah ya sama da cikin rayayyu ranar Monday. Allah ka ba mu nasara. Wannan duk ma'arabai din abubuwan da ake bijirantarwa tunanin ɗan adam ne. Shi kullum sai ya nema da ƙarfin tsiya ya kusa ya shiga wani guri saboda ya bada abin da yake son ya bayar a cikin ra'ayinsa. Da in kuma laukana dinu ra'ayin da addini ra'ayi ne ba sai ce lafasaratul umma da al'umma sun rikice domin duk wanda ya zo dan yi ko in ya yi dan dogon tunaninsa kawai sai ce bai ma ba sai ya soke abin eh duk wanda ya zo ya dogon shi ya sa duk wani dastor duk wani abin da kaga aka yi shi da kwakwalwa sai ka gan shi barna ne Allah da manzo Allah nan dai shi ne eh Allah da annabin nan shi ne duk wani tunanin ka to akwai gurin da abin ya tsaya kuma wanda ya fika kwakwalwa ya zo sai ya warware abin da ka shirya eh duk abin da ka shirya wanda ya fika kwakwalwa ya zo sai ya ga ai nan gurin akwai kaza sai sai underline sai bai shi kawai sai wani abu ya zo sai ya jefa maka tambaya kuma bayan da kai kawarware shi amma banda na Allah da annabi Muhammad eh duk wanda ka ka shiga kar ka yi zaton wai za ka kalli hadisin annabi su yi karo da juna ba sa karo mahallat ne nan an yi ne wa mutane kaza nan kuma an yi ne wa mutane kaza saboda kalimin nace ala qadari uqulihim saboda haka ashe hankalin mutarakib ne hawa hawa ne akwai wanda duk maganar da zaka gaya masa ba zai gane ba kuma level din kwakwalwar kenan sai an wuce ya zo wannan lokacin tukuna zai gane karatun ka baya sa ka gane baya yiwa dan ka yi karatu kana yaranta to akwai abubuwan da kuma shi karatun daban theory ne practical and theory eh ga shi ka karanta amma hira za ka ji sai ka zo level din kuma sai gane abin kuma a lokacin to wayannan duka baki ɗaya suna zube a cikin addini kuma manzo Allah yana magana zai magana wa mutum lokaci ɗaya kaga mutum yana da martaba tara ne martaba tara ne to kuma daga wani lokaci ka fara ɗaukan hankali daga lokacin da ya fara ma magana kenan kitabun lahi domin lokacin takalifat suka hau kanka daga lokacin takalifat na suka hau kanka waye an san akwai waɗansu abubuwa kewaye da kai duk murahiki lokacin farkon balagansa sai ɗin na ka samu da yake cika sallah sai ɗin ya yi nasara ya tashi a gidan malamai ko gidan masu lura da ibada amma zai yi wanka za ka ga ya fita a guje ba inda za shi hira za shi hira za shi kuma in aka matsa ma in yi sallah daya to in dai da wani abu a gaban to Allah ma ya hakuri da shi kuma a iya level din shi yasa mutuwan yaran ta yake ba da wahala saboda aksari ai ba su fara shiri da Allah ba ma tukun da balle shi yasa wani lokaci ake neman tsawon rai saboda mutum ya gane wani ko ya yi aure bai fara sallah ba jifa jifa ne in ta in ta rikice yayi in ba ta rikice ba amma yana da dai bukatunsa wanda yana kiyaye da su wannan ba su saba shine neman kudinsa neman kudi budurwa abokanan hira a je a yi wannan a yi wannan duk wa'annan yana kiyaye time din amma ban da time din Allah kuma duk wani wanda zai gaya mar gaskiya a wannan lokacin dai bai daidai da ra'ayinsa ba to ya dame shi ya dame shi ne ya sa mar ido ya hana shi sallan gaban menene yawa kuma kabarinsu daban ya ji ya bashi kawai shi zai iya to wannan level din yana da haɗarai wa mutane da yawa shi yasa sai mutum ya yi nisa sai ya duba zai fara tunanin shin sallan sama daga wani lokaci ya balaga ma bai sama lokacin ya duba zai ga shin a lokacin sallansa yana cika to ba ma yana cika ba in ma ta rikice mar da adame shi da surutu gare ta shi sallah ba lola saboda a gan shi yayi kawai in ya toshe wannan hanyar ya toshe dai kar adame shi da surutu amma bai da alola bai da tsarki bai da komai in kuma da ada ka ganshi ka ci ba ka dinga sallah ba alola kun kulla gaba da shi ka samar ido ka hana sakat to zai maka rashin mutunci wanda kar ka dinga shiga harkarsa duk irin wayannan gashi ta to ta yaya mai wannan shekarun ne zai daidai da wanda yake da shekara a hamsin? mai wannan shekarun ne zai daidai da shekara arba'in? ta gaba daidai ba to wayan nan duk su ne Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulika wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi aqdar midar al-azim salatan tamra al-azala wal abad az-zaman wa makana madrubatan fil adad al-adad ma fi dhikra wahid ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin